إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi yan wa musulmi ga shi allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin damagara wanda yau muna talata 20 da hudu ga wata na sha'aban hijira shekarar dubu da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da talatin da daya ga wata na biyar shekarar dubu biyu da goma sha shidda a yau za mu yi darasi na 68 darasi na 68 a wannan littafi mai suna alwajiz fi fiki sunnati wal kitab aziz a darasi da ya gabata a darasin mu na 67 mun yi bayani muna cikin wata ruwaya wadda abu dawud ya ruto haka imam hakim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makabarta kahin a ƙare shirya kabari ya yi ɗalfaɗakarwa wani daman baban da ya yi magana kan halitta zama ana tsakal binnewa a yi ɗan bayani faɗakarwa mamalmai na bayanin wannan faɗakarwa ta makwantai kata zamanto ƙa'ida kullum za a yi shi ma sai ya koma talbida'al ganin kullun ka'ida sai an yi annabi zama domin annabi wata ran ne an samu wata ran in ta kama ana iya yi ba bane ba na ka'ida irin sauran tsari na binnewa a ce a ciki akwai wazi har malaman suna na cewa wata a wani wuri ya zama to wani abu sabo har da malamai masu wa'azi a makwantai kinan ba haka bane ba in ta kama ne babu lahi wani abu ya zo na faɗakarwa a makwantai ana cikin shirye-shiryen binnewa a yi cikin wannan mun karanta ruwaya wadda a satin da ya gabata kanta ne hadisin albara bin azib na cewa sun zo watanan sun zo makwantai ba ida ba kabari manzan Allah sallallahu sallama ya zamna ya tsugunna da ɗan icce a hannun shi yana ɗan tokarawa mun zo ya ce mun zagaye shi wanda iya siffanta nutsuwa da suka samu ya ce ka ce tsuntsu ne a kawunanmu in aka shuru ba motsi ba magana a nan ne ya ce ya daga kanshi sama ya maido ya ce ku nemi tsarin allah ya muku kariya daga azabar kabari ku nemi tsarin allah ya muku kariya daga kabari haso biyu ko so uku sai yake ba su labarin cewa bawa mai imani in ya zo rabuwa da duniya mala'iku na sabkowa in ya zo rabuwa da duniya na fuskantar lahira mala'iku na sabkowa daga sama suna da horin huskoki kamar hasken rana za su zamana su zagaye wannan mamaci shi iya ganinsa baki iya idan shi za su zo da lakawani daga cikin lakawanin aljanna da turare daga cikin turaren aljanna idan suka zo suka zamna ana nan sai ga mala'ika mutuwa shugaban aiki suna rakiya ne iya sabkowa kibtawar ido ya ɗauki wannan rai ke rai kyakkyawa daɗaɗɗa ki huto zuwa gafara ta Allah da yarda ta Allah zai hudda wannan ran cikin sauƙi kamar yadda ruwa ke ɗugo daga cikin bakin salka iya ɗauko ta ƙibtawar ido bai yi za sa ran a hannun waɗannan mala'iku za su ɗauki wannan ran su sa cikin wannan lakawani daga cikin lakawanin aljanna kuma da turare daga cikin turare na aljanna za su yi sama da wannan rai ran wannan iya kamshi kamshin da yake babu wani turare a saman ƙasa da ya kai wannan kamshi dindindojin mala'iku suna addu'a suna cewa suna tambaya wane ne wannan ran wani bawan Allah ne na gari din da ya huce suna wannan magana har sama ta ɗaya a buɗe ta biyu a buɗe har zuwa ta bakwai tukun Allah subhanahu wata'ala zai umarni a rubuta littafin wannan bawa cikin iliyin wuri maɗaukaki wurin sa sunayen mutanen ƙwarai tukun ya ce a maidoran saman ƙasa saboda akwai sauran aiki akwai tambaya ci dama Allah ce zai annabi kanta wannan aya ya kanta bayanin cewa Allah ya ce daga ƙasa na halice ku ƙasa zan maida ku kuma daga ƙasa wani lokaci zan hudo ku manake na hisabi to wannan bakin nan muka tsaya a sati da ya gabata a karatun kenan zo mu karanta nasi na gaba duk cikin hadisi ne dogo mai tsawon gaske yace fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayati malakani فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي منادي من السماء فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة in karanta dan dogon hadisi ne ya ce yanzu mun zo daidai yadda an ba da umarni allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni a mai daurai na bawa na kwarai zuwa ƙasa ya ce fatu'adu ruhu fi jasadi za a maido mai ran a jikin shi bayan an binne ya ce fayati malakan sai mala'ika biyu su zo fajir sanihi ya su zamanar da shi mamacin fayakula lau za su ce ma wannan mamaci marabuk tambayar farko marabuk wane ne ubangijinka fayakul muna magana bawa na kwarai shi bai ba matsala wajen ba da amsa wannan bawa zai ce rabbi Allah Allah shi ne ubangiji na fayakulani na hukumar yasa ce mashi ma dinu kuma meye addininka fayakul diniyar islam zai ce addinin musulunci shi ne addini na fayakulani na yasa ce mashi kuma ma hadar rajul da jibu isa fikum meye matsayin waye wannan wanda waye aka aiko muku wannan mutumin da aka aiko mai matsayin shi zai ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wannan ai manzo ne na Allah mana Muhammad sallallahu alaihi manzo ne na Allah fa yaqulana lahu wa ma ilmu kuma me ilimin ka mana me masaniya wani ilimi gare kan addini kenan zai ce qara'atu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqat na karanta littafin Allah shine ban jagora na karanta littafin Allah na imani da shi kuma na gaskanta ma'ana abin da yake cikin shi a wannan bawa ke muna magana bawa na kwarai ne in wannan shine addu'a da yan rakiya gawa ke yi an an kare binnewa da muke addu'a Allah magafir lahu Allah masabbitu Allah ka gafarta mishi Allah ka tabbatar da shi wannan shine tabbatarwar wannan tambaya ta mala'iku ana tambaye shi iya ba da amsa shi ne tabbatarwar waye ubangijinka Allah waye addininka musulunci annabanka mamusar salama wannan su ne tambayoyin da bawa na kwarai Allah ke ba shi uzunin mai da jawabi na tambayar malayu wannan shi ne tabbacin da ake nema Allah ya ba bawa wannan kuma abu tsakanin bawa ne da da mahalicin shi yanzu kenan ya ba da amsa kan wannan tambaya da aka mishi bayan wannan amsa da ya ba da fayunadi munadi fi sama sai wani mai shela wani mai shela zai shela a sama daga sama mana mai kira zai kira daga sama za a ci an sadaka abdi fa'afircu min aljanna wa albisu min aljanna za a ce bawa na yayi gaskiya abin da ya faɗa kenan bawa na yayi gaskiya abin da ya faɗa kenan fa'afircu min aljanna ku shume shun huda ta aljanna wa albisu min aljanna ku sa mai tuwa ta aljanna wa fitahu lahu baban ila aljanna ku bude mai kowa zuwa ga aljanna kai tsaye a kabar a lokacin nan manzala ce fayati min rauhiha wa tibiha za'a zai samu ɗan ni'ima da turaren aljanna wa yafsahu lahu fi qabri madda basari sai a bude mai kabarin wani ɗan ƙaramin da bai wuce rabin metar ba bai kai rabin metar faɗin shi za a yalwata ma mai imani za a buɗe mai iyakar idan shi wa ya ci rajulun hasan alwajah a lokacin nan a wadda kuma mace muna cikin bawa na kwarai wani iya a wannan halin an buɗe mai wannan kabarin iyakar idan shi sai wani bawa wani mutum zai zo mai sifa ta mutane rajulun hasanin mutum hasan wani mutum zai zo mishi da kyakkyawar huska wa hasanu siyab kuma kyakkyawar tuwa kenan huska kyakkyawa shiga tuwa shi kyakkyawa tayyibur rih kuma iya kamshi zai zo bawa mai imani a kabari fa ya sai ce ma bawa abishir billadi ya suruk ina baka albishir da duk abin da zai horanta maka rai ina ma albishirin abin da zai horanta maka rai haza yau muka ladi kunta tu'ad yau ita ce ranar da ake ma alkawali ta gamuwa da rama ta Allah yau shine wannan wuni naka fayaƙulu lahu sai bawa mai imani ya ce mai wannan tambaya mai wannan bayani man'anta kai kuma wane ne kai kuma waye bawan Allah zai mai tambaya man'anta wane ne kai fawajen hukala wajen ya ji bil khair huska ce ta mai zawa da alkhairi labar alkhairi fare alama mutum ne mai zawa da alkhairi suka ka mai ka bishara ne fayakul sai a lokacin nan wannan da ya zo mai a siffa ta mutum kyakkyawa kyakkyawar huska kyakkyawar sutura zai ce mishi ana amaluka salih ni ne aikinka nagari aikin shi nagari allah ya halitta a haka inna la ya fa'al masha allah ya abin da yake so zai mai da aikin nagari siffa ta mutum ta halitta zai ce ana amaluka salih ni ne aikinka na gari fayakul sai ya ce mishi yanzu kenan bawa mai imanin bayan da ya ji wannan gara basa ya ga wannan rama ya yi wannan albishirin zai ta rabu a ƙimin sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali ya Allah a tarin kiyama a tarin kiyama Allah zuke kiyama tashi zuma Allah a tarin kiyama don in je in gamu da iyalaina da dukiya da Allah shirya muni yanzu ke ta yi kiyama yanzu ta yi kiyama wannan nan bakin nan ruwa ta tsaya ta ruwa za a ce mashi a yanzu kwanta ka huta za ba shi cewa ya kwanta ya huta da sauran lokaci yanzu nan wannan mun kare a nan bayanin bayanin bawa na kware ya kare daga nan kenan an rihi maganar sai shiga rayuwa barzakhiya zai rayu cikin ni'ima zai rayuwa ta barzakhiya cikin ni'ima wannan bawa na Allah hatta shi kiyama ya cikin ni'ima wannan annabi ke ba mu sabai labarin ga matsayin bawa na kwarai a lokacin mutuwa yanzu kuma sai yake cewa wa innal abda lakafir eh wa innal abda lakafira idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama' mala'ikatun sudul wujuh ma'ahum al-musuh فيجلسون منهم مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وقدر قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من السوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصوف ويخرج منها كأن تنريح كأن تنريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبه أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى سماء الدنيا سام فسر abin da iya da yawa nan labarin wanda mun kara mai imani asaba a cikin masu imani sai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna la'abda la kafir shi bawa kafiri wani lafazi kamar albani cikin cikin akam janazi ya karu waya mai cewa imma wa inna al'abda al-fajir kenan bawa kafiri ko fajiri aka ce fajiri ya ta musulmi musaba Allah mutumin banza akwai musulmi ya zama kuma fajiri ne ko nan dai kama ce mutumin banza kafiri za ce kuma mutumin banza fajiri shi kuma idza kana fi inqita' min ad-dunya in yazo rabuwa da duniya wa iqbal min al-akhirah kuma zai huskanci lahira sabo rayuwa kenan a wannan hali nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuh sai wasu mala'iku za su sauko daga sama suna masu bakin muska ba kyan kama sudul wujuh su wancan kaga bidul wujuh horare muska ne su kuma wannan sudul wujuh bakin muska bakin ma'ahu al-musuh al-musuh duk kayan da ake da gashi kayan gashi za su da wata riga ta gashi wata tuwa ta gashi mai muni mai kaushi faijilisu na minu maddal basar sai su zamna shi ma iya ganinsu iyakar idan shi iyakar abin da ji gani ya tsanka iya ganinsu sun mai ji umarkul maut suna nan sai mala'ikan mutuwa zo idan ya zo hatta idilisa inda rasi zai zamna zai zamna daidai kan wannan bawa Allah da lokacin shi fayaqul zai ce ma wannan bawa ayyatuha an-nafsul khabisa ya ke rai mummuna kazama ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab ki huto ki tai ki shiga cikin hushin Allah cikin hushin Allah nan sakat da gadab a hausukanta hushi illa kalma ce wata ke taukidin magana ta karfa magana da cikin kin yarda ta Allah fatafarraqu fi jasadi fatafarraqu fi jasadihi wannan ran zai rabu duk a cikin jiki mana iya neman kai hutu fayantazi'uwa sai wannan mala'ika ya kuzgo ya kamo wannan rai ya jayo ta ba ta san huta kama yuntaza'u sufud min sufil mabalul kaman da ake zago sufud kare ne asali wanda ake gashin nama kare ne wanda ya shiga iya mai aka ce mai haƙora wanda iya da halahuta kamar wannan kare inda ake zago sufur daga cikin sufi kuma wanda ya jika ne ta kare a karto a kuzgo ya ce fa ya huzuwa wannan mala'ika zai huzgo wannan rai kuma ce zai huddo wannan rai fa'ida a kasa in ya amso wannan rai huddo wannan rai don mutuwan banza lam yad'uwa fi yadi tarfat ayn wannan malaiku an rakiya ba sa barin wannan rai ya jima a hannun wannan malaika na mutuwa kibtawar ido baya anan iya huddawa suna amsa suna amsa hatta yaj'aluha fi tilka almusuh za su sa wannan rai cikin wannan tuwa ko kaya na hata wa yakhruju minha ka an tanrih ka an tanrih jifatin wujidat ala wajhil ard wannan ran zai wuto iya tsami tsamin da yake tsamin ya hidu wata bunga ko ta gawa warin duka aka ce bunga ya zama gawa dan gawa ba ta ɓace ba bunga gawa an ta tsami shi ne bunga shi ne jifa ya yi tsamin duk wata gawa wata bunga da take saman ƙasa tsamin can subhanallah ya ce ya yi dunwarin wata gawa da aka samu a saman ƙasa kina a duniya ba taɓa dunwarin wata gawa irin ta ba fa ya sa'adu na biya za su ɗauki wannan rai su yi sama da wannan rai فلا يمرون بها على منع من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث yace ba za duk inda suka zo ba za su wuce wajen wasu jama'a ta mala'iku ba yadda mala'iku sun ce wannan kuma wani rai ne wani kasamun rai ne wani mummunan rai ne wani ya zo da shi wannan a wata ruwaya cikin akan zazan albani ya kaddafa sun cewa babu wata mamin ahalin sama babu a cikin ƙohoyin babu ahalin sama mamin babin ahalin sama babu wata ƙowa a sama cikin ƙohoyin sama mala'ikun ‘yan gadin kowata ƙowa suna neman tsari kar Allah ya biyo da wannan rantaujinsu duk ƙohoyin sama kowa fata ke Allah kare shi kada Allah biyo da wannan rantaujinsu can can Allah kai gama da shi ya zubin a wannan hali ya ce fayakulun in suka tambaya waye dan wani za a ce fulani bin fulani wane ne dan wane a kama sunanka da sunan ubanka sunan da sunan babanka eh sunan mutum da sunan baban shi za a mai wannan kira bi aqaba asma'i allati kana yusamma biha fi dunya da mugun suna wanda a duniya ba ka so iya ba haɗi ma a gaban ka sai baka nan aka suna da yana mutum bai nake wani yana ba haɗi a gaban shi amma kowa sun suna shi ma zai sai da tsayin ya kawo ni ya tambaya yanzu kai shi ya haɗi a gaban shi amma ba haɗi a gaban shi kuma kwan sunan wani to kenan za su kiraye shi da suna mafi muni cikin sunan shi haka duk inda suka huce ana allah wadai da wannan rai wane ne wannan mummunar ana wani dan wani wani dan wani wani ana zuwa hatta yuntaha bi ila sama'i duniya har sai an je saman duniya tun daga nan har saman duniya ana zuwa ƙofar sama ta duniya fa yustaftahu lahu an mala'iku za su nema a buɗe musu sama da shi abinda ba za su samu ba falayu fatahu lahu ba za a buɗe ba sun makara a rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tufattahu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija jamal fi samil khiyat Allah na annabi karanta wannan aya na wallazina kazzabu bi ayatina wa sakabaru anha wa suka karyatar da ayoyin suka yi girman kaka ayoyin la tufattahu lahum abwabu sama ba a bude musu ƙohohin sama shine wannan kenan tafsirin wannan aya ce kenan Allah ba zai bude musu ba ƙohohin sama lokacin mutuwa su ake ne ba a hawa da ransa sama kuma wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga ba aljanna hatta yaljal jamal fi samul khiyat sai in raqumi zai shiga ta kowa allura ya shiga misali abin baiwa ne misali na possible abin baiwa possible sai in raqumi zai bi kowa allura to su ma za su shiga kan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan aya akan na rihima wannan bawa kofa sama wannan shine masalar karanta ƙur'ani a makwante da ake magana karanta wa mutanen kabari ko alakashi da ake cewa bai zo a sunna ba ake yankanin shi amma istidlal bayani ya kama an jayo da aya ba lahi ba amma haka ku karanta kulhuwar lahu kawa kaza a kabari wani saba sunna a karanta wa mamaci ko alƙuburan nan ya saba ma sunna abinda ake a makwantai addu'a ake wa ahlul qubur Allah maghfir lahum warhamhum kuma yan uwa hatta da zama kan wahala ayi addu'a kaza ga ahlul qubur shi mutum daga ka shiga makwantai a ka'ida an zaka ba ka'idan ziyara ta makwantai kama kowa addu'a assalamu alaikum ahlad diyari من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية يا أمنت ألا يتبت غريكو جدا متاني ماس إيماني مما قامنا قصا قامنا منا زوا muna roƙon Allah da mu da ku ya kare mu ya ba mu lafiya daga azabin shi kama kowa da kawai kubur kawai da kubur addu'a illa babu lahi in ka ta addu'a ka shi kan kabari ka addu'a ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je makwanta ya shiga amma kuma ya tsaya ya doguwar addu'a gare su yace Allah subhanahu wataala ya bani umarni in zo in yi addu'a ga alal kubur ga wayannan kabarin yace domin Allah yana haskaka kabarin su dalilin addu'a ta ina yazo ai addu'a haka ba kuka zo kai addu'a amma wannan addu'a ta shiga ce kaida da ka shiga a ce kayi ta kenan wannan eh kenan me yake cewa wannan aya kenan ana iya karanta aya wajen wani bayani in ya zo amma ba ga alƙuburu ba saboda addu'a ake musu na Allah gafarta musu ya ji kansu ya duk abu da ake neman gafara ake musu sai فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في السجين في الارض السفلى anan kaga shi wancan mai imani ya ce a rubuta littafin shi fi iliyin shi kuma wannan sai Allah ce bayan an rihe ƙofar sama ba shi ba shiga sai Allah bada umarni ga mala'iku ku rubuta takardun shi a cikin sijjin wurin sa suna 'yan wuta a ƙasan ƙasan ƙasa a ƙasa ya ce fatutuwar ruhuhu tarha za a jihoran za a jihoran jihowa daga sama wuwup sun makara sai ana nasarar salama sai karanta misalin da aka yi maganar jihowa sai karanta fadar allah subhanahu wa ta'ala ta cikin sutar hajji wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama' fa takhatafuhu at-tayr aw tawi bihi ar-rih fi makanin sahiq Allah ke bada misalin rudu ko tashin hankali da mushriki ke ciki yace wa man yushrik billahi duk wanda ya gama Allah da wani fa ka'annama kharra min as-sama' halin da yake ciki a kaman mutumin da aka jeho daga sama fu ya je iya cikin gangarawa fata khatafu hutayr kuma tsuntsaye su mai ɗaiɗai ka yanzu wannan ya cira pop pop pop pop pop ka yanzu ƙasa halin rudu ke cikin tashin daga ciki ko ce ko kuwa a wata hawi biyar yiwu fi makanan sai ko iska ta je hoshi na sama ta je hoshi wani wuri ƙasa mahalakarwa pop ta buƙashi ƙasa haka misalin wanda ya shirka da Allah ya bar misalin kiran irin yadda za a je horon daga sama wup zuwa ƙasa Allah ke cikin tashi hankali wannan rai ne na mutumin banza ima ce kafiri ko a ce fajiri ya ce fatu'adu ruhu fi jasadi sai a maido ran wannan mutumin banza a cikin jikin shi Allah ke ya ce wa ya tihi malakan sai mala'iku biyu su isko wannan bawa fahimtar sanihi sai su zamanar da shi fayakula na lau sai su ce mishi marabuk waye ubangijinka nan cikin akamun da albani ya kawo lafazin da yake ce bayan wannan ana sa shi sai fatakattalif adala'u sai kabari zai matse shi wannan gaba ta koma ta game da ilwata a game shi tab haka za a mishi Allah kiyaye wanda wai wannan an ce shine ƙarshen fitina hatta mai imani yana gamuwa da wannan fitina el kaɗan mai saki shi mai kawuri shi kenan amma mai imani za a ɗan mai ta buɗe za a matse shi daga ba ta buɗe shi ma sai a matse shi saboda abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin bayan mutu sa'ad sa'ad bin mu'az lokacin da ya mutu wanda ya sa'ad da khandak annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba bayan Allah mai cikawa annabi ta basa abai ya gaugawa mai yi gaugawa kar mala'iku su rigaye mu binne sa'ad kamar suka rigaye mu bin wanke hanzala ne hanzala a annan hanzala ne ko a cikin na ga hanzala ne ko hanzala ne ga alama hanzala ne kuma suka riga mu da wanke ɗaya cikin sahabbai la'alam ya ce mu je mu da gauga kasa gaya ma annabi ya gaugawa annabi sallallahu alaihi wasallam an zo wajen binne sa'ad yace na yace al'arshin Allah ta motsa yace mala'ika ya zo ya ban labari jibril ya ban labari al'arshin Allah ta motsa saboda mutuwar sa'ad bin mu'az kuma ga mala'iku dubu saba'in sun zo rikir gawashi mala'ika dubu saba'in suka zo rikir gawashi sa'ad bin mu'az wannan kun su ma yan rikiya ne na gawashi ke mala'iku sun zo tabbas to bayan wannan an zo an binne sa'ad sai na sanar ke cewa ga ƙasa nan ta matse sa'ad amma ta bude ya ce inda wani zai tsira daga matsewar ƙasa ta kabari da sa'ad ya tsira ta shi ne ƙarshen fitina ta mai imani a ta mai imani ya shiga wani halin illa an ce shi mai imani za a buɗe mishi gaba Allah buɗe mu ya ce idan fatu'adu ruhu fi jasadi za a mai doron shi wannan mutumin banza cikin jikin shi wa ya ti malakana sai malaku biyu su zo mishi fahimci sani za su zamnar da shi in ya zamna fa ya kula na lahu za su ce mishi man rabbuk waye ubangijinka fa ya kul ha ha la'adari zai in yana ta musamman bayan ta wani karama ba ta kirki zai in yana nan karma ce an ce ta tashin hankali bin ya ba da amsa ha ha ban sani ba ka shi wancan mai imani wanda Allah ya bashi damar mai da kai zai ce rabbi Allah shi amma wannan zai ce ha ha la adali ba sani ba bi sani ba fa yaqulan lahu za su ce mishi ma dinuk me addininka fa yaqul ha ha la adali nan ma zai ce ha ha ba sani ba fa yaqulan lahu za su ce ma hada rajulun lazi bu isa fiku menene matsayin wannan mutumin da aka aiko muku me matsayin wannan mutumin da aka aiko muku kirma kuma ce kama zan lako fayaku la'adari na ma zai ce ha ha bin sani ba fayunadi munadi minas sama sai mai shela mai kira daga sama zai kira an kada ba abdi fa'afirshiwu lahu minan nar bawa na ya yi ƙarya kuma shunhuda daga shunhuda ta wuta waftahu lahu baban ilan nar ku buɗe mai ƙofa ta wuta wannan wata ruwaya cikin akan da albani ka lafazin da lokacin da aka mai tambaya na marabbuk da ya ce hahala adari ya ce mala'iku za su ji buga mai wata guduma ya ce wannan guduma za su buga mishi ce inda za a buga ma dutsi da ya narke girman guduman in dutsi za a bugawa zai rushe amma za a buga mai ta ji buga mai ko tambaya ba sani ba su ji buga mai cewa ladare ta wala salaita ba ka sanar goma ka tambaya ba ko bayan dai shi ne malamai ke cewa bambancin al'amarin shi mai imani kai musulmi ko da wanda yake zai ba bambanci da kahuri shi bayan an jibge shi ya sha kashi iya wadi bayan sha kashi allah ke yi amma kahuri san babu ya ce Allah zai ce ku buɗe mai ƙoha ta wuta fayati min harriha wasu mumiha wa yi dayyuku alaiya ƙabaru shi na makalafazin ya ce a lokacin nan sai za'in wuta zai kaɗo mishi a buɗe mai za'in wuta ya kaɗo iskar wuta da zaginta za su kaɗo har ya wasu mumiya kenan zayin wuta da iskar wuta mai zayi za su kaɗo shi wa yi dayyaku aliyar kabaru sai a matse kabarin hatta ta katalin fi a dala'uhu har wannan ƙashin haƙarƙari na dama ya gamin da nagu haka za su ƙashin muna shiga cikin nan shi kun ba budewa shi mai imani an bude kabarin iyakar idan shi ga kamshin aljanna ga turaren aljanna ya cikin wannan ni'ima har zuwa ƙashin rayuwa ta barzakh shi kuma wannan a ba shi kenan yace wa yati rajulun qabihul wajh fa mutane zai zo mishi da mumuna kama mumuna kama zai zo mishi zai ce mishi ya ce ya ce rajulun ɗabi'ul waje ɗabi'ul siyab muntinin rai wani mutum mai mummunan huska mai mummunan kaya tuwa mai tsananin wari ya wari zai zo mishi fayakul zai ce mishi abishir billari ya su'uk ina maka albishirkin dukkan abin da zai bakanta maka rai duk wani bala'i ya wani maka albishirkin shi ina ma albishir dukkan wani bala'i na maka albishir kin shi hada yau muka ladi kunta tu'ad wannan ita ce rana da ake maka alkawali sai makabari shi shi ne matakin wani koda kamar da sun bin affan radiyallahu anhu an zo makwanta an tsaya sai suka ga iya kuka da hawaye suka ce ya khalifa yanzu an ambaci wuta an yi wa'azi ba kai kuka ba sai zan kuka kan gaban haka kurin ya ce wallahi ya ce bin taba gaba abu mai firgitarwa a gare a mai firgitarwa irin kabari ya ce domin kabari shine matakin horko daga cikin matakayyar lahira idan kabari ya yi kyau abinda yake gaba ya yi wannan kyau inda ganin ta yi kyau abin da gaba yawon da kyau idan kuwa daga kabari ma ta ɓaci to a shiga mugun hali ɗan mutane na ruɗuwa a akwai tun da ni ba mu shirka da Allah ba mana lahi na ne tun da ban dawama a wuta na hutu in ba hauka ɗan adam hauka cewa ka hutu ka shiga Allah kiyaye a yi dole to zai hau kaddara ba magana a ji lahira ba ka yi ji lahira a yi kaza a yi sabi a auna ma'auninka ka zo nan a ɗauko wannan a yi zaka ce ta mutum a hudu ka shekara dubu nawa za ka yi a barzo ka sani shekara nawa za ka yi shi kuma idan mutum shiga mugun hali a barzahu shi kenan wa za ka zama cikin bala'i hatta shi kiyama na lili mutum ya sami mugun hali kabari kada ka je a ba daidai ba kana cikin mugun hali har tashin kiyama shi kano za ka yi kazani dubu noce kazani Allah wa kina mutum kai in ba dole ba kaka yarda ka shiga a doka Allah kiyaye Allah mun tsari kada mun tsaron Allah kare mu gaba daya Allah mun tsari shiga wuta ko ki mutane do yace zai ce wannan ita ce rana da ake maka alkawali sai wannan bawa mutumin banza zai ce mana an taka kuma waye ba waye mana wace wane ne ta kuma wane ne fa waje hukal waje ya ji bi shar husu kakka fa waje hukal fa waje hukal waje hukal ya ji bi shar husu kakka husu ce ta wanda ke zauwa da sharri fa waje hukal al waje ya ji bi shar suka mutum ne mai zama da mugun labari fayakul sai a nan ya ce mishi ana amalu kalkhabir ni ne mugun aikinka abinda ka shimka ne ni ne kenan Allah ya halarci mugun aikin shi a wannan sura ana amalu kalkhabir ya ce fayakul sai a nan wannan bawa wannan bawa sai ya ce rabbi la tuqim sa'a Allah kaka tashin kiyama daga shi ce mai imani da ya ga a halin da yake ciki ni'ima da yake ciki alkhairin da ya gani sai yake ce a rabba Allah ka tada kiyama shi zai a tada kiyama dan ya shirke shi aljanna shi kuma wanda ya ga mugun abu zai addu'a Allah ka tada kiyama za a fasa ba wasa ba shi ma daga nan yace su wata firu a wata ruwaya thumma yuqayyad thumma yuqayyad lahu a'ama asammu abkam za a halitti wancan mutum a mutum banza za a halitta mashi wani makawo bebe Allah za a halitta wani makawo bebe wa fiyadi mirzabatun lauduri ba fi hajjabalun kana turaba subhanallah shi bayan da ɗan da zo ya ce zai zo wannan wani kurma makawo kurma ne makasun shi a hausa sun muku ba sun muku ba sawa sun muku mu ba ubulaji ba za a kuma su muku mu beji begani tashi hankali ya ce wa fi yadda mirzabatun a hannun wannan su muku muke wani beji begani akwai mirzaba da wata guduma wata sanda ta kari a nan ga siffar da ƙarfin wannan sanda ya ce laudirba biha jabalun kana turaba inda dutse za a bugawa a jibga mai zai zama rere amma fayyaduribuhu darbatan hatta ya sira turaba za a buga ma wannan mutumin banza an aka jibga mai ita shi ma sai ya sade da ƙasa ba a mutuwa sun ma'iduhullahu kama kan sai sake komawa kamar yadda yake Allah zai maido shi anan ba mutuwa an kare a maido shi yadda yake kuma faidribuhu darbatan ukhra zai sake mai wata guduma ta biyu faisihu zai ihu in yi ihu ta kururuwa sai hatan ya samu'uhu kullu shay illa thaqalain ihun da kowa na ji banda mutum da aljani ihun da bai mai maganin komi wani shine karshen matsayin mutumin banza a lokacin da aka binne shi wannan shine bayan da muka kenan na maganar matsayin bawa kenan tun daga nan hutar rai ake samun bambancin tsakanin mutumin kwarai da mutumin banza a nan ne wannan iyaka na sun ƙur'ani da sunna sun tabbatar da haka Allah subhanahu wataala cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah zuwa ƙarshen bayani anan ne nasin qur'ani yazo cewa innan lazina ƙalu rabbun Allah su mustaqamu wayanda suka ce Allah ne ubangijinsu ke masu tauhidi ne sun mastakamu kuma suka tsaya akan sunna kan abin da aka ɗora su ga tauhidi ga sunna qalu rabbuna allah sun mastakamu suka tsaya babu nan ba dama da hagu sun tsaya kan sunna wa'annan bayi na allah masu aqida qur'ani da sunna tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku na sabka lokacin mutuwar wa'annan bayi na allah suna gan Allah ta kafa wala ta hazanu kakku ji tsoron komi kakku bakin ciki muna muku albishirin aljanna wadda ake muku alkawali a duniya a duniya mun masoyan ku ne haka a lahira a takaice ne kaga wannan nasin qur'ani ya tabbatar da haka mun ganta ruwa cikin sahih bukhari nafasin sahih bukhari na maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa aisha yake ce masa aisha idan bawa ya so gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi idan ya gamuwa da Allah Allah zai gamuwa da shi ta ce ya rasulallah ai kowa a cikin yakin iya yakin mutuwa ce a ba shi bane ba wani baki mutuwa ke ne ba ya ba su labarin cewa idan bawa ya zo barin duniya mai imani za a gwada mai tun a wajen barin duniya za a gwada mai za a mashi bushara zai sami ganin ni'ima ta Allah da yarda ta Allah a gwada mai ga matsayin shi a wajen Allah a lokacin nan mai imani annabi ce ba abin da yake so sai mutuwa shi ne a lokacin nan iya san gamuwa da Allah shi mutuwa yake so kullum kuke ce a kira wannan a kira daga tara kira majora kira wane ne shi mutuwa yake so a lokacin mun da muke ta kuka a shi mutuwa yake so a lokacin nan ta ta gwada mishi so yake iske so yake shiga wannan abun kama an zarashin garanti ne sai ka baka tabbasa ne ba tabbasa ne sai miji gudunta ba tabbasa ne ba tabbasa ne Allah samu gyara Allah Allah tabbake mu yace kenan shi kuma mutumin banza in zo mutuwa ce shi banza a gwada mai matsayin shi a wajen Allah in ya koma mugun halin da yake ciki zai rinka kin mutuwa shi wancan ya san gamuwa da Allah Allah ya san gamuwa da shi shi kuma wannan zai ki mutuwa zai ki kuma Allah shi ma Allah bai bukatar shi da mutum banza ne Allah bai bukatar shi kuma sai ya mutu Allah taimake mu yanzu wannan shine karshen na yan wakan mamance muna cikin dona hadisin dogo an kawo shi mas'alar yin an an zo makwantai in ba kare bin ana cikin an binnewa ana yi yan nasiha a lokacin binnewa ma bayani ya gabata wani malamai na magana ba kullum ba kai zamanto ka'ida kurin a makwantai wurin wa'azi ne a in ta kama ana iya yi wata ran je je yan nasiha a bakin makwantai alaikum salam eh maganar tsayawa akan addu'a tare da akwai a sunna ka zo kabri kai addu'a ba lai ka ziyara kabri ka tsaya kai addu'a ba na babu shi ma ba matsala kai zo cin kabri kai addu'a ba lai wannan babu sharadin kallon ibla duk da ana yi ba ma ba sharadin ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a wadda Aisha take tarar da anha cikin dare muna kwance a shi idan da biyu da sama tana ganin shi sai sub ya hutu ya rage takalmin shi ya sa sai ta gaya wuta ya ta bayan shi shi suke rasan ko zai kewaye ne ta shi gidan wata cikin duhu ta bi shi ya ta gashi ga makwantai ya shiga makwantai tana cikin takalmin ya kala kibla ya daga hannu ya addu'a ya kala kibla ya addu'a ya addu'a ya addu'a ya jima ya addu'a to da ya kwana ya dawo ita wata shigo da gudu don ka isko ta a dubu ta shigo da gudu da ya zo ɗaki isko aisha tana su shaka haɓa tana su shaka cito aisha lahiya lahiya wannan ta ce lahiya lau ya ce a ya miki da mace kuma su kan shi shaka ta ce a lahiya lau ba komi ya ce Allah ko ke ban labari ko alimin khabir Allah ban labari ya ce wallahi ko ki gama abin da aka yi ko Allah masanin kai bai labari akwai wani abu kurun ya za a barki na barci da zo kuma kin gina shi sheka ki ce mun ba aiko ba da gama ta tsoro ka mata ta ce a wallahi ba wani abu ne ba da ka hutan wannan bayan ka da ka ita binka binka bayan ka ne ne shine da ka kare a da ka na zo da gudu dan ka gane shine na yi tunkuɗe ta da kai tsammanin Allah ba zai zai miki zalunci ne kai muke ga zai miki yi tunkuɗe ta ya ce abin da ya wakana ina kwanci muna tare da ke jibril asalamu ne jibril ne ya zo bai wa shigo kina cikin kina muna tare da ke shi ne kiraye ne waje shi na huta wajen jibril malaka jibril shi ne kirari da na je ya ce ubangiji ya mun umarni a wannan daren in je baki in musu addu'a shi ne na ji na musu addu'a yanzu to a da ce ya su a kibla ya addu'a nan kira malaka yana wannan wannan ya labar shi da gurin ya su kanci a kibla ya addu'a ya daga hannu kuma iya addu'a iya addu'a eh saboda kai mai tsagunne kai mai tsagunne da kai mai tsagunne har gaji daga gaji wata tsagunne ya ganga jima ake zuwa kai mai tsaye jima tsagunne tsagunne tsaye wanda ka tsaye tsagunne tsaye wanda ka jima to da mun dai ba mu kan tsagunna addu'a ta sunna a tsaye ake ta kurum hatta ma ta makwanta mun karanta iya baka dan satin da wuce iya cikin sunna kamar bayanin Usman hadisi Usman bin Affan haka da ruwa da Abu Dawud ya kawo da daura malaman sunna haka da sun Qur'ani tabbatar annabi tsaye ya cin kan kabari in zai addu'a tsayewa yake akan kabari shi ya umarci ke dama abin da ke sunna inda za mu aikata in aka yi mutuwa an aka zo kan kabari kurin a ce jama'a kowa ku roƙa mai gafara ta Allah ku roƙi Allah tabbatar da shi kowa ga kowa kowa ya mishi shi ne kurin Allah maka filo Allah musabitu Allah maka filo Allah musabitu Allah haka za mu ta mai bakin tsawon lokaci Allah maka filo Allah musabitu Allah gafarta Allah tabbatar da shi Allah maka filo lahu Allah musabitu a tsaye kuma ake haka manzo Allah yake a tsaye yake kuma ce sata da wuce mun karanta hatta ruwaya da ta zama inganci ta talqini bata ka ba tsugunne wannan tsugunne kurin al'ada ce al'ada ce babu wani magana sunna kanta tsugunne ada tsugunne kan gabar nasin qur'ani sunna abun su kawo tsayuwa ce to Allah ya na kashe kamun kai rata kuma rata kuma lakabar al'adin min mata abada Allah ya na kashe kanka tsaya kanka tsaya kanka barin rata rata al'adin min mata abada kanka karawan sallah ka kai sallah ka tsaya kan kabarin su kira annabi yanda yake sallah tsaye wacce kan kabari addu'a Allah ya ce kai wa munafikai kai tsaya kan kabarin su ka masa addu'a kenan a sunna dama tsayuwa ake ana addu'a akan kabari kamar da abin sunna yanzu sai at-ta'ziya at-ta'ziya eh at-ta'ziya ma'ana ba da haƙuri ga wanda aka wa mutuwa dinda ta'ziya hamma wani musulmi sai mutum da me kun ta'ziya ta'ziya a tasabbur ba mutum hakuri yayi hakuri kuna ba da same shi kamar kalamomi da kasan zai samu nutsuwa kalamomi za su haranta mai ta sashe nutsu ya samu hakuri hakuri yace wa tushra wa tushra wa ta'ziyatu wa tushra ta'ziyatu ahli al-mayyit bima yuzunnu annahu yusilihim ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر yace an shar'anta ta'aziyya ga alimait ga iyalan mamaci a masa ta'aziyya bima yanzunnu annahu sulihim da duk abin da ake tsammani zai horanta masa rai wa yakuffu min huzrihim ya kare su ya kare ya tsaye da bakin cikin da suke wa yahmiluhum ala rida wa sabr abinda aka san zai sa su su yarda da abin da Allah ya kaddara su yi haƙuri akan musiba amma a yi mimma ya subutu anu sallallahu abin da ya tabbata daga anu sallallahu in kana ya alamu in haka san wani abu da ya zo a sunna wani anu sallallahu ya yi kalmar ta'aziyya ka zo da shi in kana ya alamu wasu tahdirhu in ka san da wannan addu'a kuma tana kanka kalmar tana kanka ka hudi ya ce wa illa in ha har ba ka da wata masaniya kan wata addu'a ta musamman ko yawa ka sani ma kamance ya ce wa illa fafafi ma ta yasarar lahumin kalam hassan ya ka yi da abin da ya ka samu su maganganu masu daɗi masu kyawo ya ka faɗi allazi yi haƙƙi ƙulgharar wala yukhalifu shar wala yukhalifu shar kin haka an kamance an maka sa addu'a kamance kusan sani ba kai dai kai an kalamomi masu kyawu wanda za su hakikantar da manhol algharad mai manu ta'aziya a ba mutum haƙuri kan abin da ya samu na musiba ya same shi kenan haka kalmomin da kasan za a samu biyan bukatar wannan kuma za a samu biyan bukata ta haƙuri wala yukhalifu shara kuma ka haɗu maganar da ta saba ma shari'a yace an usamata bin zaid qal kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن سبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتستبر وتحتسب فقط شنبين yace usama ke ce bin zaid usama bin zaid ke cewa muna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ida banati tad'u wa tukhbiruhu he daya cikin ɗayan shi ta aika mai tana kiran shi tana gayyatar shi gida tana ba shi labari anna sabiyan laha aw ibnan laha wani yaranta fil maut ma'ana iya cikin iya hanyar mutuwa iya kamata iya dawara mutum da iya alamar mutuwa zai ta kame kenan yanzu sai wanda ya kawo labarin sai a nan sarasa ce mishi irji ilaiha koma wajenta fa khabira ka ba ta labari annan lillahi ma akhadh abinda Allah ya amsa na ranki na na wanda ya mutu dan misali ko daman na Allah ne ba huta bai daga cikin mulki shi daman na Allah ne abinda Allah ya amsa daman nashi ne wa iya ƙarƙashin mulkin shi aro ne ya mishi kayan shi walahu ma'a'ata kuma abinda ya baka daman wa ba yau da cikin mulkin ne ba iya nan ƙarƙashin mulkin shi daman haka ya yi da mulkin Allah ne abinda ya amsa nashi ne abin dama kuma da ya bada iya nan ƙarƙashin mulkin shi don haka wa kulli shay'in wa kulli shay'in da bi ajalin musamma kuma koma menene a wajen Allah ya mai ajali ajalin da ya ambata ya sani ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma duka sama kasan da komai gaba daya Allah ce malta samai da kasai he dan gaskiya da wani ajali da Allah ya riga ya ambata mun ne kuma mu sani ba kenan wannan ajali abu ne kayyadadde shi na kaca mutuwa ba tsautsayi ba ce na suka tsamani tsautsayi ne a mutuwa ka'ida ce ba tsautsayi ba ake tsautsayi ya iya wuce ka a ce ka tsautsayi ne ke iyawa ya shafan ka ka wuce a mutuwa ka'ida ce ba tsautsayi ba ne ba ka'ida ce ba tsautsayi ba ne ba kuran lokaci na kayyadadde da cuta ba cuta ya kata ya ce komi a wajen Allah bi ajalin musamman famurwa kamata umarni falatasabir wal tatasib ta yi haƙuri ta nemi ladan musiba jiya na wani malami ya cikin wata tasha ya rabar salin ajali in yayi da wuri a takaice ya ce iya a gaban shi aka abin a masanin alama ce suna bakin hanya jirgin ƙasa ya zauwa taran iya zauwa kasan yawon oda fu fu fu ya ki yayi kowa ya tsaya ya ce kurin suna zane hega wani mai mota ya zo cikin mutum kamar alkaci haka da ya zo hega ya hau hanyar taran ya ja birki ya ji wadda wani ya rikice ya rikice a cikin mota da ya rikice zai kasa motsi gurin mutane suka daga suka bude mota aka hudo shi aka ajiye shi kyan mutane ba ɗaukar mota kun tarin ya zo ya bigi wannan mota ya ce mota ta sama ta wala wannan ƙaryar mota daga sama da ya kuma mutum ya haɗa ruwa ce wannan mutumin kun ƙarfi ya faɗa mashi kun ya kashe shi wallahi ta mutane ɗan ruwa ko ina mutane na mutane mutane ko ina amma ƙaryar kurin sai ya mota ta sama mota ta shi kun ƙaryar da ya koma sama shi kun ya faɗa tab kun ya mutu yana a nan allah ƙaddara zai mutu a geyi lokaci ya yi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh